الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد ينقوى masu kallonmu da sauraronmu a wannan tafsirinmu na mata na safe muna sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar dai kullun daga wannan masallaci ne na al-ahfat da ke anguwar nasarawa a cikin garin gombe wannan ƙasa ta najeriya muke tattaunawa a tafsirinmu na juzu tabarak mun gama da juzu amma wacce shekara yanzu muna juzu tabarak muna cikin suratul haqqa wanda yau za mu tashi aya ta talatin da takwas ne kafin mu fara akwai wata tambaya da nace za mu amsa ta bari mu fara ta daga yanzu wata ta tambaya game da mahaifinta ne ko mahaifiya Allah Ubangiji ya masa rasuwa kuma akwai azumin shekara uku a kansa bai samu yayi ba yaya wannan azumin biyan wannan azumi din ko mahaifi ko mahaifiya ko kanwa ko ya eh ko baffa ko kawu annabi sallallahu alaihi cewa yi man mata wa alaihi saumun sama anhu waliyu duk wanda ya mutu ana bin sa azumi ƴan uwansa su biya masa azumin sa to nan gurin bana so na shiga gurin da aka yi ta sabani zan dauki kai tsaye wani irin azumi ake magana wani irin azumi sannan yaushe na ɗaya idan mahaifinki ko mahaifiyarki ko ɗan uwanka ya yi bakance bakance shi ne ce na ɗora wa kaina nauyin azumi biyar ko azumi goma ko in abu kaza ya faru insha Allah zan yi azumi goma ya ɗora wa kansa sai ya mutu sai bayan ya riga ya ɗora wa kansa din sai ya mutu kafin ya yi wannan bakancen wannan dole za ku biya masa za a yi masa ‘yan uwansa za su masa ko mutum ɗaya ce zan yi wannan biyar ɗin ko a raba wance yi ɗaya kai ma ɗaya kai ma ɗaya kai ma ɗaya har a biya guda biyar ɗin na farko kenan na biyu ana bin sa azumin kafara ana bin sa azumi na kafara bai samu yayi ba sai Allah ya masa rasuwa to wannan za a biya masa amma na kafara in an tashi biya mutum ɗaya ne yake biya saboda sharaɗinsa an ce a jere ne idan mahaifinka ko mahaifiyarki kafara ta kama shi azumi 60 to in ya mutu mutum ɗaya ne za a ayyana a gidan ya biya azumi 60 sabanin wancan na bakance shi ba a jere ba ne ana rike wannan na uku mahaifinka ko mahaifiyarka ko ɗan uwanka rashin lafiya ya yi da ya yi rashin lafiya sai azumin shekara guda ya bi shi ba shine wata ɗaya ba sai watan da ya wuce sai kuma bai warke ba baban ka sai bai warke ba yayi ta jinya yayi ta jinya kun ga ba zai samu ya biya ba kenan wani wata ya zo na Ramadan ya sake shigowa jinya bata warke ba bayan ya gama wata ana bin sa wata nawa kenan ya gama wata biyu shekara biyu kenan ana bin sa azumin shekara biyu bai warke ba yana jinya da sati ko da wata sai Allah ya ɗauki ransa wannan ba za a biya masa ba wannan babu biya a kansa saboda jinyar tana haɗe ne duka bai samu lokacin da ya warke har biyan ya zama wajibi a kansa ba yanzu a lokacin da ba shi da lafiya azumin ba wajibi ne a kansa ba inda Allah ya ɗauransa ma bai waje ba a kansa ba kun gane wannan na uku na hudu da ya sha azumi saboda rashin lafiya ko mamarki ta sha azumi saboda rashin lafiya bayan shekara ɗaya ko shekara biyu da muka faɗa sai Allah ya bata lafiya har ta biya ɗaya ta biya biyu ta biya uku ta biya goma sha biyar saura nawa saura mata arba'in da biyar ko tun da shekara biyu ne sai ta daina biya sai ta shiga wani abu na sakaci ana cewa mama kin samu lafiya ki biya azumin na mataki ta yi ta wasa ta yi ta wasa har Allah ya ɗauki ranta wannan ita jawo kanta ko ba ita bace to nan sai an biya mata nan za a biya tun da ta yi sakaci an riƙe wannan karatun na biyar a cikin misali mai al'ada kika sha azumi da kika sha azumi sai bayan ramadan sai kika ƙi biya shawwal sha'aban abin nan shawwal zulqaida zulhijja muharram kina da ikon biya kin sha azumi biyar sai kika bi kibiya sai Allah ya turo miki jinya sai Allah ya dauki ranki wannan sakaci kika yi wannan sakaci kika yi sai an biya za a biya miki mata ce jinin biki ya same ta ita ma ta yi haka tana da ikon biya ta kibiya har Allah ya dauki ranta za a biya mata matafi da ya tafiya ya sha azumi ya zo ya kibiya har Allah ya dauki ransa ‘yan uwansa za su biya masa wannan su ne a takaice matsala ta biyan azumi shin a madadin biya za a iya ciyarwa ko ba za a iya ba wannan wata matsala ce ita mata daban ina ga bayanin ya fito mu je cikin tafsiri fadin Allah madaukin sarki cikin suratul haqqa aya ta 38 fala uqsimu bima tubsirun na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم
Allah subhanahu wata'ala yake cewa fala uqsimu bima tubsirun bari mu dauki maganar da galibin masu tafsiri suka fi dauka shine nan rantsuwa ce fala uqsimu bima tubsirun ina rantsuwa da abin da kuke gani duk abin da dan adam idan sa zai iya gani Allah ya rantsa da shi rana da wata da sama da ƙasa da bishiya da mutum da duniya da handset duk abin da idon kai gani Allah ya rantsa da shi wa ma la tubsiruna sannan Allah ya rantsa da abin da baka gani baka ganin mala'ika baka ganin ubangiji ya rantsa da kansa kenan baka ganin al'arshi baka ganin aljanna baka ganin wuta baka ganin abin da ke cikin ƙasa wanda Allah ya boye duk ubangiji shi ma ya rantsa da su me yasa ya rantsa wannan innahu laqawlu rasulin karim tunda suna so su kareta annabi ne ai sai da Allah ya rantse wallahi wannan littafin alqur'ani ne daga Allah yake qawlu rasulin karim zance ne na manzo mai girma a'a to wani zai ce ai ba zancen Allah bane kenan ko wanne ne manzo ake nufi anan shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk sun ce malaika jibril ne amma magana fi inganci annabi da shi ake magana me yasa aka danganta zancen zuwa ga annabi ku rike karatu innahu laqawlu rasulin karim wannan zance ne na manzo mai girma saboda shi annabi mai isar da sakon ne sai aka ɗauki saƙon da yake isarwa aka danganta da shi innahu laqawlu rasulin karim shine alqur'ani lalle daga wajen Allah yake gaskiya yake wannan dan aika dan an danganta masa abun aikan an ce shi ya bayar ba laifi bane yanzu alaramma nazo da wata yar miliyan 1 a aiko ni nazo na kawo in ya tashi baku labarin zai ce malam ya ban miliyan 1 yayi ƙarya bai yi ƙarya ba amma kuma ba ni ne a hakika da bashi ba aiko ne aka yi amma in ya ce na bashi ba kuna kallo ya bani ba na bashi ba to haka saƙon allah nan da aka aiko annabi muhammad da yake ba mu ɗaya aka danganta shi ga shi mana saƙon allah nan da yake karanta muku lallai zance ne na gaskiya kamar yadda wani lokaci an danganta shi da mala'ika jibril innahu laqawlu rasulin karim zi quwwatin inda zil arshi makin muta'in samma amin wa ma sahibukum bi majnun kaga nan sai aka danganta shi ga malaika jibrilu aka ce qaulu rasulin karim duk wanda ya fassara da qaulu rasulin karim cewa qur'ani zancen annabi ne ya kafirci innahu fakkara wa qaddara fa qutila kayfa qaddar thumma qutila kayfa qaddar thumma nadar thumma abasa wa basar thumma فقال إن هذا إلا قول البشر illa sirrin yusuf yusar in hada illa qaulul bashar sa uslihi saqar duk wanda yace qaulul bashar ne ya kafirce Allah yace sa uslihi saqar zan jefa shi a wutar saqara wutar jahannama babbar wuta kenan ba zancan annabi bane zancan Allah ne an danganta shi ga annabi saboda shi mai isar da sako ne innahu laqaulu rasulin karim wama huwa biqauli sha'ir to ai shikenan ayar gaba ma ta ruguza ka fassara qaulu rasulin karim cewa annabi ne yazo da shi wa ma huwa bi qawli sha'ir ba zancen mawaki bane in kun ce shi mawaki ne to ba ma ba zancen sa bane balle ma kuma ba mawaki bane qalilan ma tu'minun yan kadan ne suke da imani wala bi qawli kahin ba kamar da kuke fada shi boka bane zancen sa ne qalilan ma tadhakkarun yan kadan daga cikin ku suke wa'azantuwa shi qur'anin to za a sake yin raddi ai a nuna maka ana maganar qur'ani ne ai tanzilun min rabbil alamin ba shikenan ba in ma kana da abin da kwakwalwarka tana da ciwo game da fassara innahu laqawlu rasulin karim in baka gane ba tanzilun min rabbil alamin kenan shi dan aika ne ubangiji talikai shi ya saukar masa da shi ai hadha alqur'anu tanzilun min indi rabbil alamin ala abdihi wa rasulihi muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa huwa kalamullahi haqqan zancen Allah ne na gaskiya walaysa qawlu sha'ir ba zancen mawaki bane wala kahin ba zancen wani boka bane annabi ba boka bane kama yasumul mushrikuna kamar yadda mushrikai suke dangantawa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai Allah ya dawo kan annabi ne sai Allah ya dawo kan annabi yace abinda kuke fada din kuka cewa zancen annabi ne walau taqawwala alaina da shi da zai kirkiro maganan da ba ni na fada ba yace ni na fada ba'd al-aqawin a cikin qur'anin ko harafi daya ya ƙara a ciki kun ga Allah yana tsarkake annabi kenan yana nuna annabi ba zai ƙari ba ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbika wa in lam taf'al fama ballaghta risalatahu kuma annabi ya isar yadda aka bashi da annabi zai ƙara wani abu la akhadna minhu bil yamin da mun danke shi da ƙarfin hannayenmu mu mu halakar da annabi yani da mun kashe annabi da mun halakar da shi a gabanku in annabi zai ƙara wani abu a ƙur'ani annabi ba zai ƙara ba so da haka wannan ƙur'anin da ke hannunmu mun rantse da Allah shine ƙur'ani izo 60 babu rage kuma babu ƙari ba rage a ciki babu ƙari sannan Allah yake cewa laqata'na laqadnahu bil yamin laqadnahu bil yamin za mu kama shi da hannunmu mu halakar da shi sun malakata na min hulwatin kuma ta yadda za mu kashe shi za mu yanka masa jijiyar zuciyarsa ya take alarma eh? me sunanta?
yawata yawata ni na iya turancin ne eh wannan turancin na yawata a-o-r-t-a aorta aorta ya hatsarinta yake take kai jini ita ke kaiwa jini ko ina da ita da waɗannan wanne fi hatsari sai sun yi sun yi ta ita sannan su dole sai duk jijiyoyin nan da muke da su a turme su na waɗannan events wannan nan dai eh Vems.
veins ne go na nan fa esophagus akwai wata guda daya a baya mai sunanta banda nan akwai wata a bayanta ta jini ita ma ok babu ko nan ne ɗaya da nan ɗaya da nan guda ɗaya Nan ne jugular veins. Jugular veins.
to mu a wajen mu akwai a wajen ma- malaman fikihu jijiya hudu ake yankawa alwadaje walmari da me hulqum Gashi, Hulkun ba jijiya ba ne.
ah hulqum wuya ne to akwai mari tana bayanta wata kilo na abu daban kuke kiranta wata kilo ta ba jijiya bane to almuhim dai yanzu kun ji dokta ya faɗa yace ba ma wani jinin da zai bi ta gurin sai da sai ta an biyo ta gurinta sai an biyo ta wannan wa- ma'ana iya ƙarshe kenan ubangiji kenan ƙur'ani duk wani science ɗinka da kake ji da shi ƙur'ani shi zai nuna maka abubuwa masu hatsari da abubuwa masu kaza wanda kun gama bincike kun samu ƙur'ani kuma tun tunin dama ya yi bincikensa tun da ya nuna makasa ta kankat ita ce wannan jijiya ta ciki ɗin sun malakata na min hulwatin fama minkum min ahalin an hajizin lokacin da zan yi haka kuma babu wanda ya isa ya hana ya haka ba wanda ya isa ya bawa annabi kariya kamar yadda Allah ya fara mai qulu naftara qul in iftaraituhu fala tamlikuna li min Allah shay'a annabin da kansa yake ce- Allah ya ce ka gaya musu ni fa bazan yi wa Allah ƙarya ba ba kuna ce ƙarya ne wani abu kawo Qur'ani ne na kawo shi ba to in kwa na kirkiro na faɗa wa Allah ya kama ni to ba wanda a cikin ku ya isa ya hana abin da Allah zai mai sallallahu alaihi wasallam sannan wannan Qur'anin wa innahu latadhkiratun lil muttaqin wa'azi ne ga masu tsoron Allah wanda bai da tsoron Allah ba zai wa'azantu ba wanda bai tsoron Allah ka masa wa'azi a masallaci ya saci hansar da takalmi ka masa wa'azi a masallaci ba imani kenan ba ka da takawa kai ba mai takawa ba ne mai takawa shi ne wanda za a karanta masa yi ta kuka ya ce ashe abu kaza haramun ne ba zan ƙara ba na ja layi na rabu da kaza ba zan wannan shi ne mai tsoron Allah wa innahu tazkiratun lil muttaqin wa innahu lana'lamu anna minkum mukadzibin wa inna wa inna lana'lamu hakika muna sani in anna minkum mukadzibin a cikin ku akwai da wanda za su karyata wanda wuta ta tabbata a gare su wa innahu lahasratun alal kafirin lalle kuma kafiran nan da suka kibin sa wannan babbar tabewa ce a gare su game da shi shi yasa Allah yake cewa kar mutum ya da Qur'ani ya zama tabewa gare shi in ka kibin Allah ka kibin manzo ka kirko da sunna baka zuwa makaranta baka neman karatun addini in ka nema kuma baka aiki da shi to iya asaran duniya ta baka sannan ka je lahira ka haɗu da ubangiji yasa Allah yake cewa wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum ku bi ku bi Qur'anin nan da aka saukar muku da shi daga wajen ubangijinku min qabli an ya'tiyakumul azabu baghtatan kafin Allah ya turo muka azaba kwatsam wa antum la tash'urun ba tare da kun sani ba ba ku shirya ba an taqula nafsun ya hasarata karfa aku bari aje lokacin da rai da kanta za ta ke cewa ya asarata ya kaito na alama farratu fi jambillah a abin da na kina yi game da umarnin Allah subhanahu wataala wa in kuntu la minas sakhirin kuma nazo na zama na zo na zama wani hargitsatsi ina ina isgilanci ina kin bi ina walakanci ina fadan bukakin manganu akan masu wa'azi din karka shiga wannan halin da za a zo ran kiyama ai haka wa innahu lahaqqul yaqin wannan alqur'anin haƙƙi ne gaskiya ne na tabbas a innal qur'ana huwa alhaqqus thabit alqur'ani gaskiya ce tabbatacciya fasabbih bismi rabbikal azim Allah ce to ka cigaba da tasbihi wannan tasbihin na cikin ruku'i subhana rabbiyal azim da kuma kake yawaita yin subhana rabbiyal azim da subhanallah subhanallah ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin subhanallah subhanallah sau 100 kuma an umarce mu ke yin su sau 100 a wuni duk wuni bakin ka yawaita subhanallah bihamdi subhanallah bihamdi subhanallah bihamdi babban zikiri ne anan ne muka zo karshen wannan sura suratul haqqah za mu shiga sabuwar sura suratul ma'arij na'am alarma
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا Masha Allah tabarakallah Allah ramma Allah ya ma albarka Qur'ani akwai dadi kamar na bashi ta karantawa amma zai tara min gajiya dare mun kadan in fassara yi kadan a fassara Allah ya azurta mu da kaunan Qur'ani da son Qur'ani da yi wa Qur'ani hidima Allah ya cika mana burin mu akan Qur'ani muna da buri da yawa akan Qur'ani cikin burin mu mu ji ƙur'aninmu ya zauna ya yi zamzam duk inda ka taɓa cikin burinmu mu ga iyalanmu dukkan su zama masana ƙur'ani cikin burinmu mu ga muna yi wa ƙur'ani hidima duk inda ƙur'ani ke bukatun hidima a ce Allah ya ba mu iko da mu za a yi ko da ba za mu yi duka ba a ce mun yi kaso mai yawa cikin burinmu Allah ya ba mu ikon yi wa masu ƙur'ani hidima a duk inda suke duk inda aka ce wane masarin Qur'ani ne a ce kana daga cikin wanda ka shigo rayuwarsa kake yin hidima saboda yi wa Qur'ani hidima Allah ka ba mu wannan burin cikin burin mu a ce baccin mu Qur'ani tashin mu Qur'ani kullun tunanin mu Qur'ani Qur'ani Qur'ani Qur'ani Allah ka sa Qur'ani ya cece mu wannan ita ce suratul ma'arij sunan ta kenan guda daya yawa ba ta da sunaye da yawa ita ba wata kande balki kun sa akwai wanda za a baka suna uku sunanki balki amma a ce miki kande wata sunanta na ja'atu a ce mata in wuro eh bayan in wuro a sa a ƙara mata wata gaji an ce sunanta aisha ne ba a ce mata wai addaji yawwa to ita suratul ma'arij ta huta sunanta ɗaya ne al-ma'arij ayoyinta arba'in da hudu wasu suna ce arba'in da uku a wani rubutun amma wanda muka ike gabanmu shi ne ayoyinta arba'in da hudu ne ‘yar makka ce kamar yadda muka fada yadda kowa ya gani sura ce makkiya malaman tafsiri wasu sun ce ijma'i ne ma kowa ya yadda makkiya ne kamar yadda ibn atiyya ya fada da ibn al-jauzi da al-qurtubi da imam al-baqai al-biqai Suran tana magana ne game da masifa da bala'i na ranar tashin alkiyama da kuma hisabi da sakamako sannan mafi galibin abin da take magana tana ta faɗi maganan sakamakon kafirai da suka kafirce wa Allah subhanahu wataala ta yi maganan wutar jahannama da sababan da yasa ake shiganta ake azabtar da mutane sannan ta kunyata kafirai sannan ta tabbatar da annabtan annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma bashi hakuri akan harkar da'awa shi yasa Allah subhanahu wataala sai bude mana cewa sa'ala sa'ilun bi adabin waqi sa'ala sa'ilun akwai alqira'a zatul athar a wajen wanda take da akwai qira'a da take da tasiri a wajen tafsiri shine sa'ala sa'ilun da kuma sala sa'ilun wanda dukansu su qira'o'in kowanne yana canja mana fassara idan ka karanta shi da sala sa'ilun daga lafazi ne na asailan shine kwaranya kenan azabar wutar jahannama ta kwaranya sala sa'ilun bi azabin waqi mai kwaranya ta kwaranta a cikinta akwai azaban da tabbas sai ta faru in ka karanta da sa'ala kuma shine mai tambaya yana tambaya game da azabar da za ta faru ranar tashin alkiyama sa'ala sa'ilun bi adha da'a da'in min al-kuffari bi adabillahi muta'ajjilan lahu me me kira yana kira da a saukar musu da azabar Allah da gaggawa yana tambaya ya yaushe za a turo mana ne wa huwa waqi'un bil kuffari la mahalata Allah ya ce kuma azabun waqi tabbas sai ta faru ga kafirai babu makawa lil kafirina za ta faru ga kafirai laysa lahu dafi' ba abin da zai tunkuɗe ta alhamdulillah Allah mun gode maka mu kuma musulmai akwai abin da zai tunkuɗe mana azabar Allah a kanmu Allah mun gode maka akwai istighfari akwai aikin alkhairi kamar sadaka da kyauta akwai imani da Allah akwai kusantan Allah subhanahu wata'ala akwai addu'an waɗanda suke bayanka idan mutum ya mutu yana da zunubai ‘ya'yansa da mutane ‘yan baya suna masa addu'a Allah ka yafe masa wannan yana cikin dawafi dafi'un ne da zai hana azabar Allah a kanka akwai su dai suna nan da yawa amma kafiri ba shi da shi kafiri in ya mutu in duniyar nan ne ta haɗu tana masa addu'a ba zai masa amfani ba in duniyar nan tasa ne ya aka ce bari a sadakar dan shi ba za ta masa amfani ba kai kuma sadakatul jariyanka ma tana daga cikin abin da zai ta kankare maka zunubanka kana cikin kabari ƴaƴanka na gari da kabari suna maka addu'a kankare maka qur'anin da ka karantar da mutane ana amfani da shi zai kankare maka ilimi da ka karantar da mutane kana cikin kabari yana kankare maka zunubai amma lil kafirina ga kafirai laysa lahu dafi' su ba su da abin da zai kankare musu zunubi in sun mutu shi yasa Allah ce fa may yujiru al kafirina min adabin alim ba abin da zai toshe kafirai daga azaba mai tsanani amma musulmi akwai abubuwa da yawa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah a cikin Minhajus Sunnah Nabawiyyah ya kawo abubuwan da suke tunkuɗewa musulmi zunubansa bayan ya mutu abubuwa da yawa sun fi talatin ya kawo rahmatullahi ta'ala alai min Allah zil ma'arij wannan azabar tabbas sai ta faru za ta faru azabar kuma daga ubangiji da yake sama zil ulu wanda yake sama yake da ɗaukaka yake da girma zil ma'arij wanda yake da matakakkalu abin nan ne stages ne stage 1 stage 2 stage 3 stage 4 shi sa aka ce mala'iku suna bin stages din suna bin stages din lokacin da za su je gurin ubangiji min Allahi zil ma'arish Allah mai matattakalu wanda yana sama ne yana can sama ba fa matakalan Allah yana bukatanta ba ba dauka a'a Allah ba abin da yake bukata karka ji an ce Allah yana sama ka ce wannan saman yana kanta a'a ba ba ko kusa shi can saman saman komai duk wani abu da ka ji an ce madaukaki ne yayi sama to Allah yana saman sa min Allah dhil ma'arij in an yi maganar matakala ba maganar sama ake ba to ana nuna maka Allah yana sama Allah shi ne rafi'ud darajat zul arshi mai daraja maɗaukakiya shi ne daimin Allah zil ma'arij shi sa wani waje Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma nan ci gaban ma Allah ya ce ta'arujul mala'ikatu mala'iku suna hawa suna bin wannan stages din war ruhu a cikin su da mala'ika jibrilu ilaihi zuwa ga Allah fi yawmin a wata rana migdaruhu gwargwadonta kamsina alfa sana tafiyan shekara hamsin ne fi yomin kana migdaruhu kamsina alfa sana ai innahu ce sa Allah ke cewa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin malaika shi ke saukowa da shi idan wanda zai sauko zai hau kuma kenan in aka ce zaka sauko kenan zaka haura ka tafi wajen ubangiji wannan janu da Allah yana sama yomin kana migdaruhu 50 alf sana rana daya gurgudanta kamar gurgudan shekara 50 ne rana daya yom wahid gurgudanta nan guda ana magana abin da tashin alkiyama ya zo daga Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yake cewa mamin sahibi zahabin wala fiddatin la yu'addi min haqqaha illa kana yawmul qiyamati suffihat lahu safahi min nar duk wanda yake da azurfa yake da zinari yake da kudi baya bada zakkanta baya bada haƙƙin talakawa ran kiyama za a narka masa ita dukiyar ta zama azaba ce ta wutar jahannama za a ke masa lalas da ita a gefensa da jikinsa da bayansa idan yayi sanyi a ƙara wani a kowace rana gwargwadon kowace rana ɗaya kamsina alfa sana kamar gwargwadon shekara dubu hamsin ne hatta yi kuta bainal ibad tun daga ranar da mutum ya mutu fa za a fara masa azaba wani yana akwai azaba ta kabari akwai azaba ta barza daga ranar da mutum zai mutu in baya bada zakka za a yi ta masa azaba har ranar da za a zo a tashin alkiyama to kuma sai a nuna masa mako masa in wuta ne in ma aljanna ne kenan wannan ke nuna mumini ma musulmi da bai bada zakka ba za a iya masa azaba a kabari har ranar mutuwansa bayan an gama in yi so in shi dan wuta ne tafi wuta in shi dan aljanna ne tafi aljanna Allah ka tsare mu nan gurin an yi mana kamsi na alfasana kurge shi an ce migdaruhu gwargwadonsa shekara tafiyan shekara dubu hamsin ko to za mu zo mu haɗa ta da wata aya za ku ga kamar sun ci karo za mu haɗa ta da wata aya nan gaba za mu warware bayani insha Allah sai Allah ya dawo kan annabin sai yana kwantar masa da hankali duk mutumin da aka bashi wahala ko mata da miji babban abu na farko in an zo sulhu ko in an cutar da wani za a kwantar masa da hankali babban abu na farko da zai nitsu a ce masa wane ka yi haƙuri wane ka yi haƙuri kuma karkamanta ko kai kai cuta ko kai aka cuta karma a yi haƙuri tana canja tunanin mutum to bangiji anan sai ga annabi fasbir sabaran jamila ka yi haƙuri shi yasa shugabanni shugabanni in an shiga kunci da damuwa wallahi kalmar su fito gidan rediyo su ce al'ummar Najeriya al'ummar Kamaru al'ummar Niger al'ummar kaza a matsayina na shugaban kasa ina ba ku hakuri kuma ina sanar da ku halin da kuke ciki ina muna sanar da shi muna iya daukan matakan da zamu iya a gwamnatance wallahi zaka ta mutane hankalinsu ya kwanta amma ka zo ka ce eh mun cire subsidin ko mun cire kazan kowa ya abin da zai yi misali kenan wannan kuskure ne ko abu kan ya tafi kenan mun taba abu ba za mu ka da a'a ai kai babba ne sai ka fito abin nan da muka yi mun ji korafi yayi yawa amma don Allah dan ku aka yi ku yi haƙuri jama'a ayi haƙuri akwai jin daɗin na gaba akwai tsare-tsare da muke dan kalmar tana da fa'ida yasa annabi sallallahu alaihi da aka dame shi aka ce masa fasbir sabran jamila kai hakuri hakuri mai kyau duk wanda matar da bakinta ya iya bada hakuri gabobinta ya iya nuna nadama wannan matar za a zauna da ita lafiya bada hakuri da gaba ta nuna nadama nuna damuwa karki laifi ki bada hakuri kuma ke ma ki turbune a masifa za ta sauko daga sama saman gidanku kenan in kika zama matan na tuba ba ki rasa mai ba za ki rasa miji ba ma'ana auren ki ba zai samu matsala ba babban al'amari ne shi yasa matakan zaman aure da gyara aure manya yawanci ana takaita su akan abu guda biyu ne ba da haƙuri yarda da laifi da ba da haƙuri su ne guda biyu yarda da laifi da ba da haƙuri duk mai taurin kan da ba ta yarda da laifi waje stretch kina shiryawa kanki aurenki ya mutu yarda da laifi mazace babban abin da suke damuwa da shi kenan na gamsu wannan abin ba daidai bane ban kyauta ba an yi stage number 1 ko to sauran ba da haƙuri kuma ke kika sanya mijinki yake wani mijin da baki ne wani mijin da aiki wani mijin da girki wani mijin da kyautata mahaifiyarsa wani mijin da ba shi kudin cefa ne eh mana ke kika san naki kowa ta san nata ai wani mijin da bibiya kai hakuri na sake dawa ni fa ina ƙara ba da hakuri abin nan ban kyauta ba kuma banda canja fiska banda ka yi laifi ka ba da haƙuri kuma fiskanka ta canja shi yana turbin kai kana turbin no sake fiska abinda kika san kin saba yi ci gaba da yi a ƙara ba tare da cikin kunci ba wannan babi ne babba na ba da haƙuri da haka Allah yake ba wa annabi haƙuri fasbir sabaran jamila innahum yarawnahu ba'ida su suna ganin wannan tashin alkiyama din wani abu ne mai nisa wa narahu qariba mu kuma wajen mu nan kusa ne wa yastajilunaka bil azab da wannan azaban da suke gani suna ga abu ne mai nisa na ranar tashin rai wa yastajilunaka bil azab suna ta gaggawan a saukar musu da azaba ya sa'ala sa'ilun bi azabin waqi walan yukhlifa Allahu wa'ada wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun rana ɗaya a wajen ubangijinka kamar shekara dubu ne wannan ayar nake magana in mun hada ta da wancan an ce kamsina alfa sana nan kuma an ce alfa sanatin mimma ta'uddun za mu zo mu hada ayoyin guda biyu insha Allah tabaraka wa ta'ala wannan ayoyi guda biyu tanazzalul mala'ikatu war ruhu fiha bi idni rabbi itamirni fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana nan an ce shekara 50 nan kuma aya da take gaban mu ta ce ka alfi sanatin mimma ta'uddun haka ayar ta fada wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun yaya zamu hada ayoyin guda biyu akwai wanda zai mana aikin duk da cewa ayar ma da muke magana ta cikin suratul sajada ne aya da take cikin suratul sajada fi yawmin kana miqdaruhu alf sana shekara dubu wa zai mana jami'i tayyib wacce take cikin suratul ma'arij tana mana magana kan ranan tashin alkiyama ne kamar yadda muka karanta waccan waccar aya ne ita magana ranan tashin alkiyama ne amma wannan ta cikin suratul sajada tana mana maganan duniya ne a duniya nan ne anna ayatu sajada fi dunya fa inna subhanahu wa ta'ala yudabbiru al-amra minas sama'i ila al-ardi wannan azabiyoyin ta duniya ne Allah yana juya al'amuransa na daga ƙasa zuwa sama sun ma ya arju ilai fiye min kanin migdaru hazal yau alfa sana daga duniya amma na ranar tashi an kema kamsi na asana min mata udunan ko shi ne jam'in ayoyi guda biyu na ma'anar ba mu je ayoyi na gaba
يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى Allah subhanahu wata'ala yake cewa yawma takunu sama'u kalmuhul ita wannan ranar tashin alkiyama din ita ce ranar da sama za ta zama kalmuhul kamar narkakkiyar dalma haka sama za ta zama ai kun san mun faɗa a can aya ta baya ko a sura a cikin suratul al-haqqa yadda sama za ta zama wahiya ba ta da ƙarfi to haka za ta narke saman ta zama kamar narkakkiyar dalma to nan gurin Allah subhanahu wata'ala da ya faɗi cewa za a tashi kowa sai ya ci gaba da bayanin kuma masifar wannan ranar da za a tashi mutane din yawma takunu sama'u kalmuhul ay yawma takunu sama'u kashay'ul ma'i alladhi balaga aqsal gaya fi shiddatil harara kaga kamar narkakkiyar dalma kenan ko narkakken ƙarfi haka za ta zama a narke wata kunul jibalu kal'ihin duwar watsu kuma za su zama kaman auduga da ta zube ta zama kaman gashin dabbobi kaman gashin dabbobi da, da aka jeme shi haka dutse zai zama fa kaga akwai tashin hankali a wannan rana dai shi yanzu wajen Allah ke cewa wata kunul jibalu kal'ihin al-manfush suratul qari'a kal'ihin al-manfush kamar abin nan kaɗaɗɗiyar auduga na gashin irin na gashin tumaki ɗin haka duniyar za ta zama haka duwar tsuwatsu za su zama wala yas'alu hamimun hamima ko kuma wala yus'alu hamimun hamima duka kira'a ne abin nan zatul asar kira'a ne wanda take da fiskoki guda biyu wala yasalu hamimun hamima zan iya tambayan ku shi fa- shi fa wala yasalu hamimun hamima da kuma wala yusalu hamimun hamima ai wala yasalu yawmal yaw- yawmal qiyamati qaribun fi gayatil qurbi was sadaqa qariban mislahu duk mutuncinka da kusancinka da abokinka ba za ka ce yau gashi saboda ka- ga kuma za ka gan shi fa kamar yadda malaman tafsiri suka faɗa kana ganin sa amma ba za ka tambaya ya halin da kake ciki me kake ciki ba zai iya ba balle kuma ka tambaye shi ba ni kaza ko ya bani kaza ina ba zai yi ba saboda kullum ri'in minhum yawma idin sha'anun yughni kowa yana ta kansa kuma bakar ka manta yubassarunahum za su yi self introduction kowa ya gane kowa ka gane abokinka ay yu'arrafu kullu hamimin bi hamimihi hatta ya'rifahu sai ya tuna da kai ba kai ne muke kaza ba ba kai ne muke haduwa a waje kaza ba ba kai ne muke kaza ba in tsiya kuke sai kun tunatar da juna in arziki kuke sai kun tunatar da juna da haka karka yadda ka ka- ya zama da abokananka abokanan tsiya ne abokanan za su kai ka wajen lalacewa ne ya zama da abokananka wanda za su kai ka gurin arziki ne gurin mutunci to a wannan ranar yawaddul mujrimu shi wanda bai bi Allah ba har yana yana fatan law yaftadi min adabi yawm idin bi bani ina ma a ce dukkan ƴan ƴaƴansa gaba daya zai gabato da su don su tsayar da shi daga wannan bala'i din ko kuma ya bada su don a tsayar da shi ko kuma su taho don su yi ina ma sai yayi wannan tunanin amma ba zai yi ba ay yarghabul kafiru fi zalikal yawm kafiri zai so a wannan ranan wa yatamanna zai yi kaunar an yuqbala minhu taqdimu abna'ihi wa zawjatihi wa ikhwanihi ina ma za a bashi dama ya kawo batansa da ƴaƴansa da abin nan da ƴan uwansa na jini linqazi nafsihi min al'adabi dan dan ya kubutar da kansa daga azaba ce duk ga ƴan uwana nan ko a azabtar da su a kaina ko a raba mana azabar ina ba zai yi ba domin rana ce yau mai firul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani kiga duk yadda kike soyayya da mijinki din nan da duk kalmomin da kike faɗa in ya tafiya ba za ki bacci ba sai ya dawo kin rika bin sa da waya kana waje kaza eh na isa waje kaza kana guri kaza na isa guri kaza yanzu ka isa alhamdulillah ka samu masauki na samu masauki ka ci abinci na ci abinci shi ma yana bugo muku ya ya yaran ya ku duk wannan soyayyar ranar tashi alkiyama gabar zaki yi yamma in kin ganshi ma gudu zaki li kulli imrin minhum yawma idin sha'anun yughni ku ga uba yadda yake ji da yarsa ko ɗansa ka ga uwa yadda take ji da yarta yanzu kowa ga ta nan tana rungume da ita kowa ga ta nan ga nan hajiya ga wata can ga wata can muna karatun nan daga ɗan ya fara motsi sai a manta mai ake ji a karatun sai a koma ana abin nan shiru shiru shiru shiru mahaukaciya amma duk yadda ake din nan idan kiyama ta tashi ɗan wata biyu ma da yake cikin ciki ɓarar da shi za ki kina kallo ki tafi ɗan wata tara kina ɓararwa yana mama kina cewa yi ta kanka wallahi bari zubar da shi za a tafi duk ‘yan ƙananan da kake gani ba labarinsu ba matarka ba mijinki babu babanki ba mahaifiya ku ga dai mahaifiya uwar tausayi ta yadda ta fito nan gurin babu takalmi a ce mamar wance ba takalmi da a ce ke ce kika fito ba takalmi sai ta ɗau takalminki ta ce saka takalminta ta ce ki sa ita in za ta ɗauko ruwa wala ta yadda ta fito nan da a ga yatta da ake so a aurar a taɓa mutuncin yatta gara a ce uwar ne ba mutunci ta fito ba takalmi amma yatta ta fito da takalmi sai uwa amma duk wannan kautar haka kowa zai gudu ya bar kowa wa fasilatihi allati tuqwi da duk wasu danginsa na jini waɗanda suke bashi kariya a duniyar nan ba sa so a cutar da shi suke dukkan su a ce duk ya hado a taro su ya miko dan ya samu fansa ya samu ba su ba za su yadda ba shi kuma ba zai iya ba ubangiji kuma ba zai karba ba wa man fil ardi jami'an thumma yunji kai zai so ma a ce duk mutan duniyar nan inda yana da iko a kansu ya kaddamar da su a azabtar da su su a raba azabar shi dai a ce ya tsira amma ba zai yi ba kalla ubangiji ce in ku saurara inna halaza wallahi wuta ce za a jefa shi a ciki wannan wutan kuma nazza'atan lishawa wacce take cire fatar kai ta fasa gashin gashin ta fasa ta kona jiki wanda za ta fasa za ta cire gashin kai to akin ga gashin jikinka shi yafi cancanta ma abin nan fatar jiki kai da wanda za a ce gashi ka fede min akuyan nan da wanda za a ce fede kan akuya wanne fi wahala eh kai yafi wahala to in har an ce fatar kai za ta zube to fatar jiki fa ai idan ta shinshini zafin wutar ma ita kan ta gama zubewa ma to nazza'atan lishawa tad'u man adbara wa tawalla ita wutan da kanta take la take lalubo ta kalato wayanda suka kibin Allah suka kibin Annabi sallallahu alaihi wasallam adbara wa tawalla ya juya ya falfala ya kibin Annabi sallallahu alaihi wasallam aka mar wa'azi baya bi baya zuwa makaranta baya yin karatu baya sauraron kaset baya sauraron karantarwar malamai ya zauna cikin jahilci babu karatu Allah ya ce wa atiyu Allah wa atiyu Rasul fa in tawallaitum in kuka kibi fa inna ma ala rasulil balagul mubin ubangiji dai ya riga ya isar da nasa annabi ya isar da nasa ya rige naka to ita tada'u ita wutar jahannamin kira take tana jawo man adbara wanda yake bin Allah wa tawalla yake bin Annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana baka zuwa makaranta baka yin karatu ka ki karki sunna ka je ka dauki tarkace kana ta aiki da su wa jama'a fa au'a kuma tana cinye ita wannan wutar tana cinye wanda ya tara dukiya ya boye ta baya bawa da zakka baya taimakon mutane baya taimakon talakawa والذين يكنزون الذهب والفضة كينا ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم Allah zai ce yuqalu lahum hadha ma kanastum li anfusikum wannan shine sakamakon dukiyar da kuka boye ba kwaciyar da mutane jama'a fa au kenan innal insana khuliqa halu'a
إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين يصدقون بيوم
alladhina الدين hum ala salatihim da'imun
Na'am?
alladhina hum ala salatihim da'imun الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم على صلاتهم يحافظون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلواتهم يحافظون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون Allah ya baka albarka ala ramma ya kawo mana sifofi guda goma na 'yan aljanna sifa nawa hatta rubuta sifa goma na 'yan aljanna Allah ya ce innal insana khuliqa halu'an lalle mutum an halicce shi halu'an ba shi da wadatar zuci ba shi da nutsuwa alhala aljaza ba shi da nitsuwa haka yake a birgice idan masahu sharru jazua idan sharri ya same shi yayi taraki wa idan masahu alkhairu manu'an idan alkhairi ya same shi ya boye to daga nan zamu fara sifan wanda ba sa cikin wannan mummunan halin wanda ba sa cikin rashin mutunci wa ubangiji yanzu zamu ambace su sune mu'minai illal musallin sai masu sallah kun ga daya alladhina hum ala salatihim da'imun sune wanda suna dawwame da sallah suna rike da ita ba sa wasa biyu walladhina hum fi amwalihim haqqun ma'lum wanda kuma a cikin dukiyarsu akwai wani haƙƙi sananne kuma suna bayarwa uku lisa'il wal mahrum wannan baya ciki karka kirga da shi suna ba da shi ga wanda ya roƙa da ma wanda bai roƙa ba na hudu walladhina yusaddiquna biyawmiddin sune wanda suke gaskata ranar tashin alkiyama na biyar walladina hum min azabi rabbihim mushfiqun sune waɗanda suna tsoron azabar ubangijinsu kullun suna cikin razana za su yi aikin kwarai wa qulubuhum wajilatun walladina yu'tuna ma ataw ma alladina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un sune suna yin aikin kwarai amma kuma suna firgice wannan ita ce sifa ta biyar inna azaba rabbika inna azaba rabbihim ghairu ma'mun azaban ubangijinka ba a baraka amince bane ka sakankance kawai kai a tsira a dole ka tashi kai da gaske wannan baya ciki ko walladina hum li furujihim hafizuna sune waɗanda suke kare farjin su suke kare farjin su daga fadawa zina da kuma fadawa duk abin da ba Allah ya halatta ba zina da madigo masturbation da sauran da sauran abubuwan da aka haramta kun ga sifa ta, ta shida illa ala azwajihim in kaga farjin su an ganshi to sai in mazajensu ne ko matayensu au ma malakat aymanuhum ko kuma kuyangunsu fa innahu ghayru malumin wannan kuma ba abin zargi bane ba abin zargi bane abin zargi ma shine a ce iyalinka baka kusantanta har ƙara ake yi har zuwa kotu ake har raba aure ake a ce matarka baka kusantanta kuma ba laifi bane kowa ya san kana kusantan iyalinka ko baka ko baka faɗa ba ma an sani dan ko za a ganta da ciki za a ganta da kaza wannan abun yabo ne in an aihuwa zo a taya ka murna abun yabo ne anan amma in ba nata ba to nan kuma da matsala illa ala azwajim aw ma malakat aymanuhum fa inna ghayru malumin faman iftaga duk wanda ya bari farjinsa ba ta wannan hanyar ba wara azalika ba wannan da muka faɗa na aure ba walaika humul adun wayannan sune ɗan ta'adda a gurin Allah iya ɗan ta'adda a gurin Allah kenan to na bakwai walladhina hum li amanati mu'adim ra'un sune wanda amanansu da alƙawarinsu suna kula da ita na takwas wallazina hum bi shahadatihim qa'imun sune akan shaidansu suna tsaye kyam suna fadan gaskiya na tara wallazina ala salatihim yuhafizuna kuma suna kiyaye sallar bayan sun dawwama akan ta suna kiyaye ta sun je makaranta sun iya sallah sun koya ulaika fi jannatin mukramun wayannan suke sune suke cikin aljanna ta, ta girmamawa mun kara guda daya lisa'il wal mahrum mun saka ta a matsayin sifa sifofin guda goma ne ko kuma ka ce guda tara in ka cire illal musallin ma za su zama sifofin tara ko takwas sai ka rubuta in na zo zan iya cewa kirgomin guda biyar daga ciki sai ka ambace su wannan su ne sifofi da aka faɗa na 'yan aljanna na mutanen da ba na banza ba tunda an ce ina linsa da kulika halu'an lallai mutum an halicce shi meme mai rashin godiya mai gaggawa wanda yake da butulci idan masahu sharru jazu'an idan sharri ya same shi yayi rowa idan sharri ya same shi yayi raki wai idan masahu alkhairu manu'a in ya samu alkhairi ya hana to sai aka ce wanda ba su da sifar nan illa almusallin sai masu sallah wanda suke sallah ba su da wannan sifa din har zuwa ƙarshen ayoyi din gashi mun koro ga kuma lokaci yayi mana halinsa wannan ayin za mu ɗan bi fassaransu gobe a gurguje mu karasa sura din sannan mu shiga suratu nuh za mu shiga sura ta annabin Allah nuhu wanda a cikin da muna shiga suratu nuh kuma mun samu izu guda kenan ko mun gaba mun samu izu guda insha Allah tabaaraka wa ta'ala za mu dakata a nan gurin subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh